بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله zamu ɗora karatunmu na badamasi daga inda muka tsaya imamul badamasi ya ce ya ce fa'uƙusin biman fil ardi fi kalkihi da ha wa malli ibadillahi kuddisa libbuha la'in ƙudrimu harban adara lahumraha atau galaɗan minhum fa fi harbihi maha jamajimahum ragaman bimur hafihi kashta yace fa uqsim kai rantsuwa ma'ana amma yana nufin na rantsi ne saboda waka ne ya sa ya mata ɗauri fa uku sim na rantsi biman fil ardi da ha biman da ha ga wanda ya shimfiɗa lil ardi ƙasa fi kalki ha a cikin halittarta shine qur'ani ya ce wa narda ba da zalika da ha da ha shine shimfiɗawa amma asalin kalmar da ha tana nufin kaga su a wajen turawa duniya kamar ta yi kamar ƙwallo ne, kamar duniya kamar ta yi cycle ne, ta yi kamar cycle ne. To, amma asalin kalmar daha ba cycle ba ne, kamar yadda ƙwai yake. Kaga ƙwai in ka ganshi ba cycle ba ne, kaga ya ɗan yi tsini. To, daga baya masu bincike sun gano cewa kalmar daha ba cycle take nufi ba, ba shimfiɗa take nufi ba, a'a abu yayi kamar ƙwai, exactly ƙwai. yadda kwai yake da namanta abin namanta ma shiftin da turanci kamar yadda kwai yake to haka kalmar daha take to fa uqsim na rantse biman daha ga wanda ya shimfiɗa lil arzi ga ƙasa shi karke a cikin halittar ta yayi ta da irin wannan zuwa wa man li ibadillahi quddasa jabduha yace to kai dan uwa tambaye ka wa man wane ne li ibadillahi a cikin bayin Allah quddisa aka tsarkake shi libbuha lokacin sallar walha lokacin kissar mala'ika jibrilu lokacin da suka mala'iku suka zo suka tsaga kirjinsa suka wanke wannan kissar ya dauko maka yace to waye a cikin bayan Allah aka masa haka tunda kake karanta tarihi waye ka taba ji an zo an kama kirjinsa an tsaga an wanke amsa ka ce baka taba ji ba sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam la in udrimu harba yace la yace na rantsa muku hadda Allah in udrimu harba in dai suka hura wutar yaki a dara lahum raha shi kuma zai juya musu zai juya musu raha injin nika abin da da raha shine kamar dutsen nika saboda shi ma yaki kamar yadda ake nika haka ake yaki ana jujjuya shi ne shine la in udrimu harban wallahi in suka hura wutar yaki a dara lahum raha zai juya musu injin nika zai markaɗe su a tau su kafirai a tau sun zo galadan saboda kuskure a tau galadan minhum sun zo saboda tsabar kuskuren su wa fi harbihi wai za su yaƙe shi maha a tau kafirai sun zo galadan saboda kuskure minhum nasu wa fi harbihi cikin yaƙarsa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tun daga haihuwarsa abubuwan da ya bayyana da girmansa abubuwan da zai bara ai ya fi karfin ma kuskure a cewa wani mutum ya zo zai yaki annabi ai ya ma fi karfin kuskure yasa ce maka la'atau su waɗannan kafirai sun zo galadan saboda kuskuren minhu nasu fa fi harbi wai cikin yaka wai annabi za su yaka kaji kaji wata hauka maha jimajimuhu annabi maha ya share jimajimuhu kwallon kansu ragma kuma bisa karfin tuwo karka da cikin ragaman bisa tilas ɗinsu suna so ba sa so haka aka gwamza aka fiffille kawunansu shine maha jamajimuhum ya fiffille ƙwallon kansu ragaman bisa tilas ɗinsu bi murhafihi da takwabinsa kashɗa wanda yake zararre yace fa kan fi'il khairin lil ibadi ya udduhu وكان بعد حرب الأعالي يسده فأسيافه كل تعجج وفد وقده وكتيه كم من صدور يمده إليه فحرب الصدر يؤجمه نقطة فكم فئر كير سوديوة فكم سوديوة فئر كير وانا أيكي نا الخير ya udduhu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake tattalin sa lil ibadi ga bayin Allah duk wani aikin alkhairi zaga annabi ya tattalar da shi wa bayin Allah kuma ya gadar da shi in ka dauki lailatul qadari an ce kairu min alf shahr tun daga wancan lokacin har zuwa yanzu an tanar zama da shi muna ta mora shine fa kan fi'il khairin da yawa aiki na alkhairi ya uddu ma'aiki yana tattalin wannan aikin ne lil ibadi ga bayin Allah dan su samu wannan alkhairi wa kan babi harbin da yawa kofa ta ta yaƙi ya sudduhu da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake tu yake toshe ta lil aadi ga makiya duk wata hanyar da makiya za su shigo su yaƙi mutane ma'aiki yana toshe wannan hanyar shine wa kan babi harbin da yawa kofar yaƙi ya sudduhu ma'aiki yana toshe wannan hanyar lil aadi saboda makiya kaga duk wani alkhairi an tana dama duk wani shadda zai taimake ka zai tushe ka an tare ma kaga annabi ya gama maka komai fa afiyahu takuban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kullum kowanne daga cikinsa ta ta'ajjaja waqduhu ruruwar wutarsa ta'ajjaja sai ci take yi ana takubansa kullum a shirye yake fa afiyahu takubansa kullum kowanne daga cikinsu waqduhu wutarsa ta'ajjaja ci take yi mana ba ranar da kenan za su tabo su zauna lafiya waqadihu mashinsa kuma kirar kaddu ya mudduhu ma'aiki yana miƙa wannan mashin min sudurin zuwa ga kirazan kafirai shine mudduhu yana miƙa su min sudur na kiraza ilaiha zuwa gare su fa harfu sadri gefen kirjin kafirai yi ujimuhu ma'aiki yana suka sa na kada suka walan ma ata badaran ilaihim bi nafsihi da'ahum ila haqqin ajabu bi afsihi فأوردهم بأس الهمام بأسه وجاءت جنود الله من فوق رأسه فجاء به النصر الإلهي وما أبدا ولما أتى بدرا إليهم ولما أتى بدرا إليهم لو كتن لما يكي صلى الله عليه وسلم أتى بدرا يجي يكن بدر إليهم زوا غريس بنفسه دا كان سيجي يكن بدر بأسرية بچي da kansa ya je yakin badar shine walan ma ata badara lokacin da ma'aiki ya je badar ilaihim zuwa ga kafirai bi nafsihi da kansa da ahun ya kira su fa'ila haƙƙin zuwa ga gaskiya, a jabu sai suka amsa da aka fushi da kin gaskiya da aka san gaskiya suka ƙi yadda. Fa'aura da hun ba'asar himami ba asihi, fa'aura da hun sai gangara musu, fa'aura da hun sai gangara musu ba'asar himami tsananin nan na mutuwa bi ba'asihi saboda jarumtarsa. Daman kaga ba'asu da alhanza da alifi jarumta. bi ba su yi da jarumtarsa. Wa ja'at junudullahi, junudullahi rundunar Allah su ne mala'iku, wa ja'at sai suka zo min fauki ra'asihi ta saman kansa, mana aka turo mala'iku. Inni mumiddukum bi alfin minal mala'ikati murdashi ko musawwami, shine bi ra'as fauka ra'asihi. Fa ja'a bihim nasarul ilahi, nasarar Allah, fa ja'a sai ta zo wa ma'aiki da jama'arsa bihim saboda zuwan waɗannan mala'ikun, wa ma a baɗa mala'ikun nan ba su yi jinkiri ba suka zo. Farabbul ula'a ta fadalan mu'abbada, wa aulahu jahan min ladunhu mu'ayyada, wa ma zalaman suran mu'anan musaddada, fa kam za a maddallahu nasaran Muhammada, wa sabbaɗa man ya aba awamirahu sabɗa. Farabbul ula, Ubangijin ɗaukaka, atahu fadlan ya bashi falala mu'abbada ta har abada wa aulahu jahan kuma Allah ya bashi wata iriyar alfalma min ladunhu daga wurinsa muayyada a bar karfafawa Allah ya karfafe shi wa ma zala ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba mansura abin taimako ne daga Allah mu'ana abin dafawa ne wanda Allah ke dafa masa cikin dukkan lamuransa musaddada kuma abin datarwa wanda komai ma'aiki daidai yake baya kuskure musaddada abin datarwa ma'aiki bai gushe ba Allah yana taimakonsa Allah yana dafa masa kuma Allah yana dakatar da shi a cikin dukkan al'amura wa kamza sau da yawa a maddallahu Allah ya karfafa nasarar taimako Muhammada ga annabin namu na annabi Muhammadu wa sabbada ya daure wa sabbada ya daure sabuɗa yana mai ɗaurewa man ya aba a wani rahu wanda yake bin umarninsa. wanda ya ƙimin umarninsa harkar ta yi masa kyau shi ne talabbasa ya da una faƙad ɗaba malbasa wa in kana maskinin ba'ifun lahu rasa wa aurasa na ilimin faƙar sha da maurisa bihi ka tamallahun nabi'i na maba'asa fa ummatuhul garra hiyal ummatul wusda talabbasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zauna malbasan eh talabbasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya da'una yana kiran mu faƙar ɗaba malbasa hakika wannan wurin zama ma'aiki din yayi barki shine talabbasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zauna faƙar ɗawa malbasa hakika gurin zaman ma'aikin nan ya daɗaɗa ya da'una yana kiran mu zuwa ga Allah. Wa in kana miskinu, ko da mutum fa ya kasance miskini ne, da'ifun mai rauni lahura sato ma'aiki yana tausaya masa. Ka ji shugaba, ga ƙarfi ga taimakon mai rauni. Wa aurasa na ilimin, sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya gadar mana da ilimi, faƙar sha da maurisa, maurisa wannan abin gado a matsayinsa na ilimi faƙar sha da hakika ya ɗaukaka a ce a bar maka abin gado gado irin na ilimi to hakika wannan gado ya ɗaukaka shi ne faƙar sha da maurisa bihi da annabi ne ka tamallahu nabi'ina Allah ya cika zirin nan na annabawa maba'asa a wajen aikowa fa ummatuhu al'ummarsa algarra wacce take mai tsananin haske hiyal ummatul wusta ita ce al'umma mafificiya saboda kuntum khayra ummati wannan wanda wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasadan wasadan ana cewa matsakaici ma wasadan kuma ana cewa mafifici ma wasadan to fa ummatuhu al'ummarsa algarra ne tsananin haske saboda alwala da suke yi za su zo ranar al'akiyama ne gurrul muhajjali to fa ummatuhu al'ummarsa algarra wacce suke mai hasken nan wanda a tare a kiyama ma sun yi daban hiyal ummatul wusta ita ce al'umma matsakaiciya ko kuma ita ce al'umma mafificiya. Humul fa'izu na al'amilu na wa aminu na wa kulluhum, ulu sabari wal ihsani wal kair na'tuhum ya fuku alal mazi na min qabli fi'ilihim fa'al rasulillahi wa sahabi jam'uhum ajalluhum qadaran wa a'zamuhum rahada. Humul fa'izuna su al'ummar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam humul fa'izuna su ne al'ummar da suka rabauta. Aminuna wadda suke amintattu wa kulluhum dukkanin al'umma sa'ulus sabari ma'abota haƙuri ne, wal ihsani da kyautatawa wal kairi na atuhum, alkairi siffarsu ne. Ya fuku alal madina suna kere wa mutanen da suka gabace su min kabul kafin haka, min kabul fi'ilhim. Ya fuku suna rinjayar suna fifita man kana qablahum min wannan ya fuku fi'ilhum aikinsu yana fifita alal mabina bisa mutanen da suka tsere min kabul kafin su aikinsu ya na dukkan al'ummar da suka gabace su fa'alu rasulullahi amma fa alayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su ne ahlul baiti wasahabu da sahabbai jam'uhum gaba ɗayan su ajalluhum su ne mafi girman su kadaran a wajen daraja a al'ummar annabin ma da sahabbai da ahlul baiti to sun fi kowa daraja wa a'azamuhum kuma su ne mafi girma rahada wajen jama'a fa kullu fi'alil khairi daharan shi'aruhu wa nahyun wa amrun fi rashadi disaruhu fa ashabuhu kullum alahu wa qarahu lahum sharafun sabaqa al-asila manaruhu fa kullu nawalil qurbi min rabbih yu'ta fa kullu fi'alil khairi dukkan wani aiki na alkhairi fi'al alkhairi ayyukan alkhairi shi'aruhu shine rigar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daharan matuƙar zamani wa nahyu hani ga mummunan aiki wa amru da umarni da mummunan aiki fi rashadi disaruhu ita ce rigar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta sama fi rashadi a wajen shiryarwa fa ashabuhu sahabbansu sahabbansa kullun dukkaninsu alahu wa qarahu wa qarahu nutsuwarsa wa alahu ita ta ɗaukaka shi lahum sharafun suna da wata iriyar ɗaukaka sabaqal asila wadda ta girgaye asalin sa manaruhu wajen ɗaukakarsa fa kullu nawalil qurbi dukkan wata kyauta ta samun kusanci min rabbihi daga ubangiji sai yu'datu an bashi wannan baitin da malam badamasi yake cewa fa kullu fi alkhairi dukkan wani aikin alkhairi da haram matukar zamani shi'aruhu to ita ce rigar ma'aiki abin da ake nufi da shi'ar shine rigar ka da kake sawa yar ciki wacce take taba jikinka to dukkan wani aikin alkhairi riga ce ta ma'aiki irin ta ciki wacce take taba jikinsa duk aikin alkhairi wa nahyu hani ga mummunan aiki wa amru da umarni da kyakkyawan aiki tisaruhu ita ce rigarsa ta sama fira shari'a cikin shirya in an ce shi'ar riga yar ciki in an ce disar kuma riga wata za a dora ta sama ka kamar mu za ga al'adar mu za a yi riga yar ciki in aka sa riga yar ciki sai a kawo kuma wata babbar riga ba a sama to in ka ji an ce shi'ar shine riga yar ciki in an ce disar kuma ta sama saboda haka laraba suna da luga sosai wadatacciya da ka ce wa balarabe shi'ar ya san riga ce ta ciki wacce daga jikinka ba komai jikinka take taɓa in ka ce disar kuma ya san riga ce ta sama to fa kullu fi'al alkhairi dukkan aikin alkhairi da haram matuƙa zamani shi'aruhu riga ce ta ma'aiki yar ciki wa nahyun hani ga mummuna kuma wa abrin da umarni da kyakkyawan aiki disaruhu riga ce ta ma'aiki yar sama fira shari'a cikin shirya fa ashabuhu sahabbansa kullun ko ne daga cikin su wa qarahu nutsuwarsa alahu ita ce ta ɗaukaka shi mana sabai nutsatsu ne lahum sharafu suna da wata iliyar ɗaukaka sabakal asili wanda ta rigaye asalinsu manaruhu a wajen ɗaukaka wanda manaruhu ɗaukakar wannan darajar sabakal asili ta rigaye asali fa kullu nawalil qurbi dukkan wata kyauta ta samun kusanci da Allah yi uda an ba wa ma'aikinin rabi daga ubangijinsa duk wani mukami da ake so a samu a cikin Allah Allah ya ba wa annabi laqad faqa fil haija'i laƙad faƙa haƙiƙa ma'aiki ya fi kere ahala zamanihi mutanen zamanin safil haijai a wajen yaƙi ya rinjaye su kaza sahabuhu haka sahabban sama kullum kowanne bi da'ani sinanihi da suka irin na mashinsa humuwarisu ilmahu su sahabbai su suka gaji ilimin annabi wa bayanihi da bayaninsa eh su suka gado ilimin annabi sai ka ce a halluhum al-muktaru al-muktaru annabi zababban Allah a halluhum shi ya saukar da sahabbai dara amanihi gidan amincinsa wa a'la lahum kuma ya ɗaukaka su fil qadari a wajen daraja ma kana mun hadda wanda darajar sa dace kasa eh wanda darajar sa kasa ma'aiki ne ɗaukaka shi shine laqad faqa hakika ma'aiki ya fifici ahali zamanihi mutanen zamaninsa fil haijai a wajen yaƙi ba taɓa samun mayaƙi kamar sa ba shi kaɗai ya zo yaƙi duniya ya saka akan wani layi guda ɗaya shi ne laƙad faka hakika ya fifici ahali zamanihi mutanen zamaninsa fil haijai a cikin yaƙi kaza sahabu haka ma sahabbansa fa sun fi ƙarfin kowa kullum kowanne daga cikin su bai ɗa'ani saboda suka sinanihi mashinsa humu su sahabbai warisu su suka yi gado min ilmihi wani abu daga cikin iliminsa kaga ilimin ma'aiki sallallahu alaihi ya fi karfin wani mutum ɗaya kiyaye shi kenan wa bayanihi da kuma bayaninsa su suka gada a halluhum al-muktaru al-muktar zababban Allah a halluhum shi ya saukar da sahabbai dara amani gidan amincinsa wa a'ala lahum kuma ya ɗaukaka su shine wa a'ala lahum ya ɗaukaka su fil qadri a wajen daraja ma kana mun hadda wanda ya kasance darajarsa ta yi kasa duk sahabin da ka ɗaukaka ba dan annabi ba da ba wanda zai san shi to shi da ya ɗaukaka darajarsa wallahu ta'ala alamu